بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau uku ne ga watan bakwai watan rajab bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya dace da uku ga watan daya hijiran miladiya in ta inganta 2025 ci gaba da karatunmu na sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin meti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da dukkanin garurukanmu gaba daya don ba a manta ba sati uku da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na 58 yau za mu tashi a farkon babi na 59 hadisi na 140 da tara haka ne ko kuma wannan shine darasinmu na 22 ko yawwa darasinmu na 22 kafin haka akwai tambaya guda biyu mai tambaya na farko yana cewa malam naji a karatun ran laraba wurin tafsiri ka ce halin da muke ciki a ƙasar nan ba Allah ba ne jefa mu shi ne abin ya ɗan kulle mishi kai na neman ƙarin bayani ya roƙi ne amsa mishi ba sai an bari ya kai ran laraba ba ba zai yi haƙura har sai an koma wurin tafsiri ba abin da ya rubuta kenan to abin da ke akwai shi ne galibi mutane ba su fahimtar abin da ake cewa kaddara a babi na tauhidi kaddara ya kasu kashi biyu akwai abin da ake ce mishi alƙadarul kauni akwai alƙadarul shar'i Allah baka mu'amalantar shi da alƙadarul kauni yanzu adal misali ka je ka hau kan titi ka zauna mota ta taka ka sai ka ci Allah ne ya kaddara kun gano wani abin da ke wannan haramun ne a musulunci duk lokacin da ka yi ganganci kai son zuciyanka ka je ka fada cikin wani bala'i kar ma ka ci Allah ne ya kaddara kai ka jefa kanka ci alƙadarul shar'i shine abin da ake mu'amalantar Allah da shi ka yi iyakan iyawanka duk abin da ya faru wannan Allah ne kaddara ina fata an fahimci wannan abin da kyau abin da yake Allah ya baka hankali da ilimi ne don ka yi aiki da shi sai ka aiki da son zuciyanka ina fata an gane to shi yasa ake maganan cewa idan mutum shiga wani hali ai ranar na kawo misali da sayyidina Umar ko sayyidina Umar an kama wani barawo yayi sata za a yanke mishi hannu yace ai hakuri Allah ne ya kaddara shi yasa ya sata sai shi sayyidina umar tun ya san tauhidi ya ce haka ne mu ma allah kaddara mu yanke ma hannu ba shi kenan ba an buga duroko yawwa ta a takaicen takaita wannan shine abin da ake nufi mutane sun bi son zuciyansu sun karbi taliya da atamfa da dubu biyu sun yi zaɓe su ci allah ne kaddara wannan ba gaskiya ba ne ba sannan su waɗanda allah ba su amanan kuma rikon ƙasan suna ta sace dukiyan ƙasan wanda na faɗa ranar na ce abin da aka fitar a ran ɗaya ga wannan watan na januwari 2025 shine abin da ake tuhuman gwamnati ta ɓatar shine tiriliyon 25 tiriliyon fa 25 a cikin tsawon mulkin sunna to shine ake cewar hatta pdp sun fidda menene sanarwa a kai daga wadata house cewa suna so gwamnati ta yi bayanin ina kudin ne shiga kuma bbc ma sun buga wannan abu ba wai labari ne na kan titi ba ina fata an gane to kaga ire-iren waɗannan kaga su suka jefa al'umma cikin bala'i da su ma kuma son zuciyan ainihin wasu daga cikin talakawan an fahimci wani abin da kyau to dole ne sai an waye kuma an tinkari abubuwan da gaske amma matukar za a bi son zuciya sai da ya ta maganan ka san ba wanda kai ba haushe tauhidin banza ko mai ce Allah ne ko mai ce Allah ne shi yasa muke cikin wannan yanayin ai kaga kasan da doka take aiki baka wannan magana dokan ko da a Saudi Arabia da suke aiki da Qur'ani misali ko kuma inda suke aiki da dokokin da su suka rubuta to munan mun rubuta dokan ba mu aiki da shi babu qur'ani babu constitution Allah ya sauwaƙe sai tambaya na biyu yake cewa wannan ya aiko ni ta hanyar murya sai na rubuta saboda kan na manta ta hanyar whatsapp yana maganan dangane da harka ne na kaman ko kasuwanci waɗansu masu hali kama a yankinsu ko a garinsu sukan zo ƙauyuka a lokacin damuna ana sai da buhun masara dubu sittin sai su baka dubu ashirin da biyar ko makamancin haka ba su buhu ɗaya in kaka ta yi kun gane misalin abu idan kaka ta yi ka ba shi buhu ɗaya na masara wanda a yanzu abin da ake sai da buhun masaran a lokacin a ce dubu sittin sai baka dubu ashirin ko dubu ashirin da biyar to da kai kana cikin takura da masuwa kana neman kuɗin shi kuma sai ya baka wannan kuɗin in Allah kai mu kaka ka bashi buhun masara ɗaya haka zai ba wancan haka zai he ba mutane da yawa me hukuncin wannan abu hukunci shine haramun wannan zalunci ne ai shi asali musulunci ya gina ba da bashi ne saboda rahama taimakon juna ba a gina bashi na musulunci akan zalunci ba ke sa Allah haramta riba kun kwanci wannan abin da kyau saboda riba an gina ta ne akan zalunci da a danne wanda bai da shi a ƙara ɗaga wanda yake da shi to wannan abin ne musulunci kuma yake yaƙa akwai ababen da na farko ma annabi ya hana cinikin biri a sama alaihi salatu wassalam ba ka sayan amfanin gona ba tare da ba yayi ba kun gane ko idan misali kana noman masara sai na ce na sayi buhu ɗaya ka sayar min aka yi ciniki yanzu aka shuka fa ko ta tsiro in Allah kai mu kaka aka yi girbi aka yi waye ka ban buhu ɗaya na baka kuɗi to shi ne cinikin bari a sama cinikin garar garar ɗin larabci ne bai ulgarar haramun ne a musulunci to a ƙa'ida a musulunci idan Allah ke aka samu ambaliyar ruwa gonan ta lalace ko aka samu fari amfanin bai yi ba ko aka samu wasu azzaliman makiyaya suka zo suka cinye abin bayan yayi to fa wannan mutumin ba za ka ce dawo da kudinka ba ban gane ko kun gane ba kun gane ko shi yasa musulunci ya hana wannan cinikin annabi ce za ka karbi dukiyar nan uwanka bi gairi haƙƙin a cikin hadisin jabir cikin sahih muslim saboda yanzu ba shi ya kawo ambaliyar mu ba shi ya kawo farin ba shi ya kawo makiyayan ba amfani ya lalace babu shi kuma ya sai taki da kudinka ya biya manoma kila ma ba cin kudin yayi ba ya kashe kudin ne a wajen aikin gona in sai ka zo ka ce tun da ba samu amfani ba dawo min da kudi na bai halatta ba yasa gaba ɗaya irin wannan cinikin musulunci ya ainihin hana shi kun fanci wannan abin da kyau cikin wannan sai wata tambaya da ta shigo cewar wani ne shi ma ya tura cewar suna da a ma'aikatansu wani yana kawo musu kaya yana sayarwa kamar yanzu muna ɗaya ga watan uku ga watan januwari sai ce ga kaya nan misali buhun shinkafa ne ko taliya ko wani abu ana sai da shi dubu goma in kana da kuɗi kawo dubu goma in kuma ɗan albashi ne sai ƙarshen wata to dubu sha biyu za ka bani me matsayin wannan abu akwai 'yan ya halatta akwai 'yan bai halatta ba to kar ku bata mana lokaci za mu shekara to ya halatta a ƙa'ida shi ciniki irin wannan shi yarjejeniya ne a taradi a kan shi ake gina ciniki ya ai ga abu yanzu a fili shi ba bai ulgarar ba ne ba buhun shinkafa ne ga shi nan in kana da kuɗi hannu ba ni ka ɗauka dubu talatin zan je in so wani siyar a yanzu ka ɗau buhun shinkafa na babu kuɗi sai ƙarshen wata to dubu talatin da biyar ya halatta kun gane bambancin abu wannan duk malaman musulunci sun halatta shi inda haramcin zai zo shine sai aka zo ƙarshen wata ba kuɗi kidala kamin haƙuri wallahi bana albashin sun yanke mana kasance ana yankewa ku in kun samu azzalumin gwamna sai a ce an yanke albashi to sai aka ce an yanke albashin ko albashin na biya bashi ma kudin ya kare kafin na zo kanka kai hakuri sai watan biyu cance to tun da haka ne na kara ma dubu biyar a kai to wannan haramun ne ina fata kun gane nan ne haramci ke shigowa amma can wajen haramci baya shigowa dan an bambanta ciniki a kuɗi hannu da kuma kuɗi bashi wannan shi riba baya shiga wannan wurin na'am wa alaikum salam rahmatullah na'am eh eh na'am eh to wannan shi ma duk abu inda akwai cuta a ciki haramci na iya shiga ciki wasu za su zo ne suna da kuɗi su ba wa manomi a matsayin wai sun taimaka mishi ya sayi taki ya biya kuɗin manoma kuɗin aiki da sauransu amma in lokacin amfanin gonan ya yi shi ne zai zo ya saya an gane ko kuma zai saya ne da sauƙi ba asalin farashin da ke kasuwa ba wannan zalunci ne ai ai baka taimake shi ba kenan kun gane ko na farko ma dan me kasa sharaɗin sai kai zaka saya tun daga nan zalunci ya zo a sai dai a ce in amfanin yayi zaka biya ni kuɗi na shikenan ya sayar ko waye kasuwa ne ya kai inda yake so ya sayar dan yayi ne shi ma dan ya ci riba amma wancan ba taimakon shi aka yi ba ina fata eh ya kawo amfani amfanin ya wuce kuɗin da aka bashi ko bai wuce ba na'am kawa in dai babin taimako ne wannan ya halatta amma a ce za a danne manomi a makure mishi wuya wannan haramun ne a taimaka mishi da sunan an taimaka mishi amma ba a taimaka mishi ba an bashi taimakon da hannun dama an kwace da hannun hagu shi yasa bai'ul ina a musulunci annabi ya haramta shi bai'ul ina shine in zo wurinka in sai atamfa dubu goma amma ni ba dubu goma ba atamfan nake so ba kuɗi nake nema sai na ce to da Allah ka sai atamfan nama bashi na siya ka bani bashin atamfa dubu goma sai in ce da Allah ka taimaka ka siya ma ni fa dama kuɗin nake so sai in ce to na siya dubu takwas sai ka bashi dubu takwas ka ƙara karɓar atamfan ka wannan haramun ne in zai biya kuma dubu goma zai biya wannan haramun ne shine bayar wa ina da annabi ya haramta shi a cikin hadisi ina fata an gane za mu shiga cikin kitabul buyi a littafin nan duk za mu karanta waɗannan abubuwan insha Allah Allahumma babi na hamsin da tara za mu tashi kan hadisi na ɗari da arba'in da tara kuma insha Allah babul masi adal khuffaini قال المؤلف رحمه الله تعالى إمام أبو داود السجستاني يكي تشيوا باب المسحي babin da zai mana bayani akan hukuncin shafa alal kufai na akan kufi yawanci kufi wasu mutane sunan shi kawai suke ji da galibi an fi mu'amala da shi ne a wurin da ake da tsananin sanyi an gane ko ina jini na fara ganin kufi ne lokacin da na je misira duk inda ake da tsananin sanyi akan kufi amma wurin da bamu da sanyi bamu damu da shi ba ina fata an gane to hukuncinsa shine za mu karanta a cikin wannan alkuf kwaya ɗaya kenan alkhuffaini kwaya biyu alkhifaf shine jam'i wato da yawa kenan قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد المصري عن ابن شهاب الزهري قال حدثني عباد ابن زياد abbad bin ziyad imam muslim da abu dawud da imam nasa'i sun fidda hadisin shi anna urwa ibn al-mughira ibn shu'ba yace tabbas urwa dan mughira dan shu'ba shi urwa tabi'i ne baban nashi kuma sahabi ne akhbarahu ya bashi labari annahu sami'a abahu al-mughira yaqulu shi urwa yace ya ji baban shi mughira na cewa Allah kara masa yadda adala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in an ce kalma adala da larabci tana ɗaukar ma'ana guda biyu zaka ce adala ya yi adalci zaka ce adala ya karkace a hanya ina fata an gane alladhi khalaqa samawa suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna suna karkacewa daga kan tafarkin gaskiya sannan kuma annabi faɗa cikin hadisi allazina ya'diluna fi hukmihim wa ma wallu waɗanda suke adalci a cikin hukuncinsu kaga duk kuma ya'dilu ne adala ya'dilu to yanda zaka bambanta su shine ka tafi wurin origin na ita kalma din source din kalma shine masdar masdar din adala ya'dilu na zalunci sai zama udulan ina fata an gane na ainihin karkacewa kenan na adalci kuma adala ya adilu adilan ina fata an gane to adala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya fita a cikin mutane kamar ya karkace aka hanya ya tsallaka ya shiga cikin jeji shine abin da yake nufi wa ana ma'ahu alhali na kasance ni ina tare da shi in ji mugira fi ghazwati tabuka a lokacin yakin tabuka yakin tabukan nan ana kiran shi da yakin tabuka amma yakin ba a yi shi ba ina fata an gane annabi ya je tabuka ya zauna kwana wajen goma sha tara ko makamancin haka amma ya dawo madina ba a yi yakin ba an fahimci wani abin da kyau yaƙi na wanda yake an yi shi shine yaƙi mafi nisa da annabi je shi don tsakanin madina zuwa tabuka tafiya ne can wurin boda da siriya boda da sham a wancan lokaci to tafiya ne mai nisan gaske ina fata an gane shi yasa sahabbai suka shiga cikin takura matukar takura a wannan lokaci ga ana cikin tsananin talauci amfanin gona bai yi kyau ba ga zafin rana ga kuma kafuran duniya sun yi taro za su zo su yaƙi annabi da rumawa da wane ne duka amfani annabi ya fita da sahabbai babu yaƙin da annabi ya ce za mu fita yaƙi za mu bi ta hanya kaza su yaƙin da buga duk yaƙin da annabi zai je in zai fita misali idan bauchi za a je sai ya ce bajo ga za a yi ina fata an gane duk haka annabi ke fita amma yaƙin tabuka ya ce tabuka za mu je kuma hanya kaza za mu bi an fahimci wannan abin da kyau yaƙi ne da ababe da dama suka faru yaƙi ne kuma da ya ɗaga darajar sayyidina usman da aka ce kowa ya kawo taimako wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo sayyidina abubakar duk abin da ya mallaka sai da ya bada shi lokaci ya zama bai da komai sayyidina umar ya kawo rabi duk abin da ya mallaka sai ya kawo 50% kome inda yana shi ne sai ya raba biyu shi kuma sayyidina usman ya kawo raƙuma dubu raƙuma dubu fa in an lissafa ma za ka yi mamaki kuɗinsu nawa ne sannan da duk abin da raƙuman ke bukata na kayan shiri da duk wanda zai hau raƙuman ya ji yaƙi ya ɗauki nauyin shi ga kuma dinare dubu haka ya zuba a hannun annabi annabi haka ya rike yana jujjuya su ya ce ma dabna afanu ma fa'ala ba'dal yau duk abin da usman ya aikata bayan yau sai ya shiga aljanna ina fata an gane to wannan shine yakin tabuka to sai ce a yakin tabuka annabi sai ya fita qabla alfajr kafin sallan asuba ya shiga cikin jeji fa'adaltu ma'ahu ni ma sai na karkace tare da shi bi ma'ana sai na bi shi fa anakha annabiyyu alaihi salatu wassalam annabi sai durkusar da raƙumar shi in an ce anakha shine ka durkusar da raƙumi fatabarraza sai annabi ya biya bukatun shi ka san raƙumi yana da tudu a lokacin da ya durƙusa ya kwanta sai ka kwanta a gefen shi ma ba za a iya hango ka ba to sai annabi ya amfani da shi a matsayin kaman kariya ko sutura fatabarraza sai biya bukata thumma ja'a bayan ya gama sai annabi ya zo fa sakabtu ala yadihi min al-idawa in an ce sakaba yaskubu shine zuba ruwa fa sakabtu ala yadihi sai na zuba wa annabi ruwa a hannun shi zai alwala kenan min al'idawati daga ainihin butan da ke hannuna ko dukkanin wani mazubi da ake alwala da shi shine al'idawa dama sahabbai in dai annabi zai alwala suna gun su suke zuba mishi ruwa saboda hidima da suke mishi sai dina bilal yana yi shi mugira yana yi malik bin huwairis suna da yawa shi bukatun shaci ya rike buta shi ke zuba ruwa ana ba karamar daraja bane wannan shi maliku da wannan ya tsallake dan huwairis kullun ya rike buta yana zuba ruwa kullun aikin shi kenan annabi ya ce tambayi duk abin da kake so a baka ya ce ga gidana ga gidanka aljanna kawai shine abin da nake so ina fata an gane shine fasakabtu ala yadihi sai na zuba mishi ruwa a hannun shi min al idawati fa gasala kaffaihi annabi sai wanke ainihin tafukan shi guda biyu thumma gasala wajhahu annabi ya wanke fiskan shi thumma hasara an dhira'aihi thumma hasara bi ma'ana thumma kashafa an zira'ihi annabi sai ainihin yaye zira'in shi zira'i shine daga nan zuwa nan to kaman kaga in dole ka ja in zaka alwala ko to shine hasara fa daqa kumma jubbatihi annabi da ya atamtin ya ja wannan din ya bude hannun shi ya wanke sai ya zamto hannun wannan jubban da ke jikin jikin shi yayi matsi kamar irin ɗinkin da gayu suke a yanzu an gane ko in ce aljubba za ga irin kayan da mutanen morocco ke sawa ita ba alkyabba ba ita ba jallabiya ba za ga kuma tana da kauri tana da nauyi ko lokacin sanyi ma za a iya sata irin kamar sarakunan morocco da kuma irin su oman za ga ita ake cewa aljubba ta yi kama da alkyabba sannan tana da ainihin wurin sa hannu da wanda hannun shi yana da matsi to da annabi kokari fa daga kumma jubbatihi sai zanto mashigan wannan jibban nashi ko hannun jibban nashi yayi matsi fa adkhala yadayhi fa akhrajahuma min tahti aljubbati annabi sai shigar da hannun shi ya fito da shi ta karkashin jibba din kaman ka ja hannun riganka haka ka fito da shi ta nan kasa ina fata an gane tunda wannan din ba zai jawo ba ya wanke hannun to annabi sai ja hannun haka ya shigar da shi ya fito da shi ta kasan jubban nashi sai ainihin wanke hannun shi an fahimta sai ce wa masaha bi ra'sihi da annabi ya gama duka biyu hannun haka yi duka biyu da annabi ya gama sai ya shafan kai thumma tawadda ala khuffaihi annabi sai ya shafa kan kuffin shi kalmar tawadda nan duk malamai sun fassara shine da masaha ina fata an gane annabi sai ya shafa akan kufi sun maraki ba annabi sai ya haukar raƙumi shi a ruwayan muslim sai shi mu gire ce sun marakibtu ni ma sai na hau faƙabalna nasiru muka ainihin taho muna tafiya hatta na jidan nasa fis salati muna zuwa muka samu sahabbai sun fara sallah ba jira annabi ba an samu ni limami ina fata an gane ya ce sai muka sabu mutane fi salati already sun riga sun fara sallah ana ma cikin sallah har an yi raka daya qad qaddamu abdurrahman ibn auf an gabatar da abdurrahman ibn auf a matsayin liman ina fata an gane anan sun san annabi ya tafi an duba ne ba a gan shi ba ko ya tafi munajati ne da Allah ba sai shi zai dawo ba ta abdurrahman ka ba mu sallah kawai abdurrahman yana cikin manyan sahabbai kuma manyan mutanen madina yana cikin kabilan banu zuhura kuma yana cikin multimillionaires na sahabbai shine mutumin da bayan annabi ya rasu ya kai matakin da abdurrahman bin auf kana ga duk abin da ya taba ya zama kudi har tsoro ya kama shi an gane ko duk da a lokacin da aka yi hijira aka zo madina yana cikin waɗanda suka dinga abubuwa na ban mamaki to a ƙarshe shi da abdurrahman bin auf ya ce zai sadakar da dukiyar shi gaba ɗaya kam don ya talauci ya za a duk abin da ya taɓa ya zama kuɗi duk kasuwan da ya shiga ko kuɗi ana sha ta ce karka damu duk kuɗin da za ka yi annabi ya ce sai ka shiga aljanna ba shi kenan ba ai dama tsoron da yake ji kenan kai da zama kuɗin nan ya kai shi wuta an ce fa idan raƙuman shi suka shigo da kaya daga sham duk wanda ke madina ya san ga raƙuma suna shigowa kowanne kuma a dankare da kaya to shi ne aka sashi shi ne liman ko saboda mai kuɗi ne dai ban sani ba fasalla bihim shi kuma kawai sai ya shiga ya musulmanci hina kana waqtus salati a daidai lokacin da ake tsaye da sallah ba jira ba wa wajadana abdurrahmana sai shi mu gireci sai muka samu abdurrahman dan auf wa qad raka'a bihim rak'atan min salati al-fajr har ya riga ma ya musu raka'a ɗaya a sallan asuba fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa saffa ma'al muslimina annabi ya tsaya shiga sahu tare da sauran sahabbai shine muslimina din fa salla annabi ya salla annabi ya zama mamu yau yayi salla wara abdurrahman ibn aufin ar-rak'ata thaniya ya samu raka'a ta biyu tare da abdurrahman dan au to wannan yana daga cikin darajar abdurrahman annabi bai taba bin kowa sallah ba a duniya tun da ya fara sallah har ya duniya sau ɗaya aka mishi limanci shine wannan kaga ya samu daraja ko ai wannan ya kamata ya shiga aljanna ba ko ba aka ba malamai sun ittifaki babu saɓani wurin malaman tarihi annabi bai taba bin wani sallah ba tun da yake shi ne limami a gida ko a jeji ko a yaƙi ko a dare ko a rana a sanyi a zafi a damuna koyaushe hatta a rashin lafiyarsa ma yana zaune yana limanci a gashi yau Allah ya kaddara ya daga darajar Abdurrahman bin Auf suka ce sai sallah ya samu raka'a ta biyu tare da Abdurrahman bin Auf sallan asuba thumma sallama Abdurrahman sai Abdurrahman ya sallama فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته annabi sai miƙe a cikin sallan shi zai kawo raka ɗaya wacce ta tsere mishi kenan ko fa fazi'a almuslimuna sai aka ganshi kowa sai hankalin shi ya tashi sahabbai duk suka firgita suka tsorita fa aktharu tasbiha suka dinga subhanallah suka yawaita faɗin subhanallah dama su al'ada ne na sahabbai in dai wani abun al'ajabi ya faru ko kuma abun da ya razana su sai a dinga subhanallah subhanallah aka dinga daga murya tab yau an shiga abu kai ne kai limanci suwa suka tura shi ina fata an gane kowa ya subhanallah yawa suna jiran su jimi annabi zai ce kuma annabi da yana sallah yana ci ko rakan shi guda daya li'annahum sabaqun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama bis salati saboda sun yi shiga gaban annabi sun fara sallah an gane ko ba su jira annabi ba falamma sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala lahum annabi da ya sallama ya ga hankalinsu a tashe kala lahum sai ya ce da sahabbai qad asabtum haƙiƙa kun dace da sunna au qad ahsantum ko kuma kun kyautata kun yi daidai hankalin ku kwanta ina fata an gane annabi aka ce ya yi farin ciki saboda sahabbai suna tsaye da sallah akan lokaci ina fata an gane shi yasa wannan shine abin da ya faranta wa annabi rai bai zargi kowa ba bai ce ba wane ne limamin yawwa idan dan barno ne ya ce kai ma ita ma za ta gani ko to wannan hadisin kamar yadda na faɗa shi abdurrahman bin auf har yabar duniya yana alfahari da wannan abu ya zama limamin annabi عليه الصلاة والسلام قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وحول السند قال وحدثنا مسدد قال حدثنا المؤتمر عن التيمي مؤتمر ابن سليمان كنا عن التيمي دقى بابن شيني التيمي سليمان التيمي قال حدثنا بكر بكر بن عبد الله عن الحسن ابن الحسن البصري an ibn al-mughira ibn shu'ba duk waɗannan da muka karanta tun daga kan mu'tamar da baban shi at-taimi Suleiman taimi kenan da Bakar bin Abdullah da Hassan da ibn al-mughira shine Urwa da shi mughira bin shu'ba su shidan nan kowanne an fidda hadisin shi a cikin kutubu sita gaba ɗayan su yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tawadda'a ya yi alwala wa masaha nasiya tahu ya yi shafa akan nasiya shi mun faɗa rannan ko wa zakara fauƙal imama a ciki ba da labari ya kuma shafi kan rawanin shi an nasiya shi ne gashin gaban goshi muka ce annabi ya yi shafi kai ne ta fuskoki guda uku akwai lokacin da annabi ya shafi kan shi gaba ɗaya gashinsa ina fata an gane saboda kanshi babu komai babu rawani babu wani abu ya shafi kanshi gaba daya akwai lokacin da kuma ya yi rawani amma sai sanya rawanin sai ya shi a haka ya zama wannan ɗin gashin shi yana waje to da ya tashi sai ya shafi wannan gashin na nan shine nasiya sai kuma ya shafi sauran ba tare da ya cire ainihin rawanin ba ya shafi kan rawanin akwai lokacin da kuma ya shafi rawanin gaba daya haka yake babu inda gashi yake anan ya shafi kan rawanin shi gaba daya ina fata an gane malamai suka ce rawanin da ake shafa a kai shine rawanin da ba za a iya cire shi ba ke sa hula haramun ne shafa akan hula don za ka cire kamar to sai aka ce duk rawanin da aka yi shi ya zamo kaman hula ana iya cire shi a aji a shafi kai a maida shi ba a shafa akan shi amma duk rawanin da aka cire shi zai warware kamar wanda ake yin shi har sunan duka suna ciki haka babu dama ka cire shi ina fata an gane to wannan ne aka halatta shafa a kan shi kun fahimci wani abin da kyau dan dole a bambanta wani irin rawani ake shafa a kai haka ne ko rawanin sarakuna wanne ne za a yi shafa a kai babu yan fada a nan ne amma wadda rawanin da za a yi shi zuwa har irin na a rufe baki shi ba zai ciro ba dole ya ka warware shi kamar in ka ɗauki irin rawanin yan shi'a kaga shi ana iya cire shi dan iya nan yake misali sai kuma abin da ya kwanta a baya amma rawanin da za a yi shi kuma a zuwa a ɗaure nan a ɗaure baki wannan ba zai ciro ba dole ya ka warware shi ban gane ko kun gane kan magana ba irin wannan rawanin ya halatta a yi shafa'a duk rawanin da ya zamo sai an warware wani gu kafin a cire shi shi ake shafa a kai amma rawanin da za a iya cire shi a mayar kamar hula shi ma hukuncin sa hukuncin hula ne ba a shafa a kai shi na? na'am eh gaskiya ne ya ce anna rasulallahi ƙala anil mu'tamiri samitu abi yuhaddisu ya ce ya ji baban shi yana ba da labari عن بكر بن عبد الله عن الحسن البصري عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتي النبي أكسنتي يمسه على الخفين ينا شافا أكن خفي وعلى ناسيته ينا شافا كما أكن gashin da ke gaban goshin shi wa ala imamatihi yana kuma shafa akan rawanin shi قال بكر سي بكر يتي بن عبد الله وقد سمعته من ابن المغيرة يتي تبس ناجي wannan maganan daga wajen dan Mugira ibn Shu'ba shine Urwa kenan قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابي yace babana ya bani labari babansa shine Yunus ibn Ishaq as-Sabi'i an Sha'bi daga ainihin Imam Sha'bi shine amir bin sharahil kala ya ce sami'tu urwa tabn al-mughira ibn shu'ba yadhkur an abihi yace naji urwa dan mugira dan shu'ba yana ambatawa daga mahaifi shi kala yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fi rakbihi a cikin ayari ko kuma tawaga na annabi alaihi salatu wasalam in aka ce rakbu da larabci akwai arrakbatu mai ta'un akwai arrakbu wanda ba shi da ta'un akwai kuma ainihin arkab to waɗannan malamai sun yi bayanin fassarar kowanne suka ce idan aka ce arrakbu kamar wanda yake nan shine waɗanda suke kan raƙuma daga goma abin da ya sama kamar tawagan mutane daga goma abin da ya sama kuma kowa yana kan rakumi in an ce kuma arrakbatu in an ce arrakbatu shine ƙasa da goma ina fata an gane in kuma an ce orkub shine jam'in su gaba ɗaya kamar adadi mai tarin yawa to mun kasance tare da annabi fi rakbihi da wata tawagan da annabi ke tafiya tare da su kowa kuma na kan raƙumi mun haura goma ina fata an gane ya ce wa ma'i idawatun shi mu gire ce a tare da ni akwai ainihin abin da yake na zuba ruwa a ciki fa kharaja li hajatihi annabi sai fita daga cikin mu yaje ya ainihin kama ruwa a cikin jeji thumma aqbala annabi sai ya dawo fa talaqaituhu bil idawati sai na ainihin haɗu da shi da wannan butan nawa fa'afrattu alaihi sai na zuba masa ruwa ya fara arwala fa gasala kaffaihi wa wajahahu ya wanke tafukan shi da han ainihin fuskan shi thumma arada an yukhrija zira'aihi annabi sai kokarin ya fitar da zira'in shi dan ya wanke wa alaihi jubbatun min sufin annabi na sanye da jubba ta sufi asuf shine auduga amma asalin kalmar suf ba auduga wannan da ake nomawa ba akwai waɗansu raguna da ake da su wanda su kiwonsu ake ba abin da ake bukata a jiki kaman gashinsu in ka je kasashen da suka ci gaba irin su toki irin su china duk suna da wannan raguna kawai gashin jikinsu ake yankewa za ga an da shi kaman auduga da shi ake kera abubuwa irin su rigan sanyi da wasu kafin masu tsada din nan duk da wannan gashin ake shi na asuf ina fata an gane ya ce to wannan jibban an yi ta min sufin wato dan sahabbai su nuna maka yadda suke haddace duk abin da ya shafi manzan Allah alaihi salatu wassalam babu wani dan adam fa da aka halitta a duniya kaf da aka tattara tarihi kamar manzan Allah sallam shine wanda aka san ina aka haife shi da kakan shi da kakan kakan shi har zuwa kan annabi ibrahim ina fata an gane ba wanda ke da wannan abu sai shi a ce maka shine muhammadu dan wane dan wane ai ta tafiya har shine mutumin da duk abin da ke tare da shi sahabbai sun ba da labari da tsayin shi da kiban shi da kai hatta abin nan furfura nawa ne a gemun shi sahabbai sun ba da labari har ya bar duniya kwaya kaza ne a gemun shi na furfura sai da suka kirga suka haddace duk abin da annabi yake a rubuta shi kada ya samu wannan gatan a duniya ina fata an gane alaihi salatu wassalam saboda me dan yafi kowa yafi komai daraja ba halicci abin da ya kai shi ba duniya da lahira gaba daya sallallahu alaihi wasallam to sai ce min jibabin rumi daga jubba na mutanen rum dayyiqatul kummaini wacce take da matsatsen hannu wajen sawa ya ce fadaqat sai ta kunci ta ainihin tsuke da annabi kokarin ya ja ta don ya wanke hannun shi faddara'ahu maddira'an ya aka rubuta a naku dalun ne ko zalun ne dalun ne ko shikenan akwai mai ruwayan da ke zuwa da zalun amma mai dalun din shine daidai faddara'ahu maddira'an shine annabi sai ja hannayen nashi ta cikin rigan ya fito da shi ta karkashin ƙasa thumma ahawaitu ila al-khuffaini sai mu gire ce sai na kokarin na kai hannaye na danna cire kuffin da ke kafan annabi alaihi salatu wassalam yadda ka san safa haka yake ina fata an gane sa shi ake kaman safa amma shi fata ne yana da kauri zaka yawo da shi ko baka da takalmi amma na sa shi kuma a sa takalmi yana da kuma zid da ake ja wajen sawa da ainihin cirewa to sai ya kokari ya cire kuffin da ke kafan annabi li anzi ahuma fa qala li sai yace da ni da'il khuffain ka kyale wannan kuffin da ke kafofina fa inni adkhaltu alqadamayn alkhuffain ai na shigar da waɗannan kafofin nawa a cikin kuffi wa huma tahiratani a lokacin suna da tsarki fa masah alaihima annabi sai shafa akai ba tare da ya wanke kafan shi ba an gane kala abi kala sha'biyu yace imamu sha'bi yace shi isa ibn yunus yace kala abi babana yace kala sha'biyu imamu sha'bi yace shahida li urwatu yace urwatu ya tabbatar min wannan abun ya faru shahida li ala abihi ya tabbatar min baban shi ya bashi wannan labari wa shahida abuhu ala rasulillahi haka baban shi ya tabbatar hakan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba sa kokonto abin nan da suka faɗa haka yake kowanne ya faru to ana idan ka tsinci kanka a wurin da ake sa kofi kai ma ka saka ya halatta kai shafa a kai za mu karanta a gaba hukuncin da ke alaka da safa kuma insha Allah to a nan da annabi ya ce ka kyale waɗannan kofin karka cire dan na sa kafofi na tahiratani suna da tsarki wani irin tsarki ake nufi alwala an gane ko idan kai alwala sannan ka saka su ya halatta kai shafa a kai to idan kai kana alwala ka wanke kafan dama sai ka saka kofi ka wanke kafan hagu ka saka me hukuncin wannan abu ban gane ko kun gane maganan ba shin za ka iya ka wanke kafa ɗaya ka sa ko kuma sai ka gama wanke kafofin duka biyu sannan ka sa akwai malaman da suka ce wanda kuma shine zance mafi inganci hukuncin kufin da in ka zo alwala za ka yi shafa a kai shine wanda ka sa bayan ka gama alwala amma idan kana cikin alwala ka wanke kafa ɗaya ka sa ai baka gama alwalan ba an gane ko sannan ka wanke kafa ɗaya ka sa yanzu ka sa su ne lokacin da baka gama alwala ba ina fata an gane wannan shine zance mafi inganci kuma insha Allah haka hukuncin safa yake wanda za mu karanta a gaba ka'ida ne sai ka gama wanke kafofin gaba ɗayansu duka biyu sannan ka saka wannan abu wannan shine zance mafi inganci a cikin dukkanin maganganun da malamai suka yi qala haddathana hudbatu bin khalidin hudbatu bin khalid ana ce da shi haddab ana kuma cewa da shi hudba sika ne imam bukhari da muslim da abu dawud sun fidda hadisin shi qala haddathana hammamun shine hammam ibn yahya kutubu sitta an qatada عن الحسن duk waɗannan kutubu sita sun fita hadisin su wa an zurara tabni aufa zurara dan aufa farko farkon karatu mun karanta tarihin wannan kila kun manta Allah rama na ka kau da kai shi wannan zurara dan aufa na sha ba da labarin shi a wurare da yawa duk waɗanda suka yi tarjaman tarihin shi suna kawo wannan abin da ya faru da shi hatta in ka duba tafsirin ibn kasir masu duba tafsirai ka je ka duba tafsirin suratul mudassir a wajen fa'iza nukira fi naqur fa zalika yawma idhin yawmun asir yanzu ka tina ko shine mutumin da yana da ana bashi shaida na hakikanin tsoron Allah wanda in yana karanta qur'ani yana bashi wahala saboda wahalan da yake sha wajen wato nauyin sakon da yake karantawa ba wahala na wai yana bai iya karatun ba to wata ran da ya zo sallan asuba yana limanci wannan ya faru ne a basra wani daga cikin ɗaliban shi ce ni ina masallacin lokacin sallan asuba da ya zo yana karanta suratul muddassir da ce fa'iza nukira fin naqur a lokacin da aka hura kaho fa zalika yawmu idhin yawmun asir magana ce ta tashin kiyama lalle wannan rana ne ko kuma yini ne wanda yake akwai bala'i da tashi hankali a cikin shi alal kafiri ne ghairu yasir kafurai kan ba za su same shi da sauki ba a lokacin da wani irin tsoron Allah ya kama shi take faɗi ya suma suman da bai tashi ba kenan wannan shine ƙarshen rayuwar shi ina fata an gane to ire-iren waɗannan mutane in kana jin labarin sai ka ce ba ma mutane ne irin mu ba kuma ka ce aljanna angon kuɗe ta yaya wallahi ba zai yi ba ina fata an gane na faɗa da zuwa hudu ban juma'a ko na ce da sahabbai da ire-iren waɗannan ran tashin kiyama angon ku daban-daban ne kana wuro biriji suna jiyare Allah Allah ƙara musu yarda to ya ce annal mugira ta mini shi'uba ya ce lalle mugira ta ɗan shi'uba kala ya ce ta kallafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah ya yi jinkiri fa zakar hadhihi alqissa sai ba da wannan labarin bi mana jinkiri ya je bai dawo da wuri ba har aka fara sallah kala ya ce fa atan nasa sai muka zo wurin sahabbai sune annasu din wa abdurrahman ibn auf yusalli bihim subha muka samu abdurrahman dan auf yana musu sallan asuba falamma ra'a annabiya sallallahu alaihi wasallam shi abdurrahman dan auf da ya ga annabi alaihi salatu wassalam arada an ya ta'akhkhara sai ya kokarin ya fita daga ainihin wurin da yake limanci ya koma sahu annabi ya shiga ina fata an gane wannan ya faru da sayyidina abubakar saura irin shi samu wannan falalan shi ma to amma shi abdurrahman abubakar abin da ya faru an tada sallah ana raka an farko sai annabi ya zo ya dawo sahun gaba ya ce wane mutum mai wuri ya zo ko mai taburma ya naɗe annabi kuma ya shiga ya jagoranci sallah to amma nan an riga an yi raka ɗaya kun gane bambancin abin da allah ya kaddara shi zai samu wannan falalan annabin bai zo ba har sai da an riga an yi raka ɗaya amma duk da haka annabi ya taho ne ta gabansu tun da a fili ne a filin yakin tabuka to idan ga annabi ya taho arada an ya ta'akhara sai niyan ya ja da baya dan annabi ya shiga fa auma ilaihi annabi sai masa nuni ya masa ishara an yambiya ya zarce ci gaba da sallan shi ina fata an gane sai ya fahimci haka kawai sai ya ci gaba da sallah kala ya ce fa sallaitu sai dai sallah ana damiru sha'ani kenan ko wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khalfahu rak'atan ya ce sai ne sallah ni da annabi a bayan shi muka yi raka'a ɗaya saboda sun riga sun yi raka'a ɗaya falan ma sallama a lokacin da aka yi sallama ƙaman nabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi sai miƙe fa sallar raka'atan lati subika biha ya sallaci raka'an da aka tsere mishi da ita walam yazid alaiha bai ƙara wata raka'a ba me yasa ya wannan magana yace bai ƙara wata raka'a ba saboda ƙala abu dawud abu dawud ya ce abu sa'id al-khudri daga cikin sahabbai wabnu zubair da abdullahi dan zubair wabnu umar da abdullahi bin umar ya ƙuluna suna cewa bari ku ji wannan wannan fatawar suka ce man adrakal farda minas salati duk wanda ya samu raka ɗaya a sallah alaihi sajada ta as-sahawi sai ya sujjada rafkanuwa guda biyu yanzu kowa ya ce to kun taba jin wannan abu abu sayyid al-khudri cikin sahabbai da abdullahi bin zubair wanda ke ɗane a wurin na aisha kuma sahabi ne ya yi gwamna a makka wanda hajjaji suka zo suka kashe shi da abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda suna ba da fatawan cewa ban a darakal farda duk wanda ya samu raka ɗaya minas salati a sallah alaihi sajidata a sahwi akwai sujjada guda biyu na rafkanuwa a kan shi kun san saboda muka faɗi wannan magana a cikin tabi'ai kuma akwai atsa bin abi raba shi ma fatawan shi kenan akwai tawus bin kaisan akwai mujahid daga cikin manyan ɗalibai abdullahi bin abbas akwai kuma ishaq ibn rahawaihi duk fatahun su kenan duk wanda ya samu raka ɗaya a sallah sai ya sujjada rafkanuwa suka ce saboda a sallan kayi ƙari in za a yi tahiya guda biyu ko zama guda ɗaya sai kayi biyu kun gane ko idan sallah mai raka a hudu ne ko magariba mai raka a uku kaga zama biyu ake to kai sai kayi zama uku kuma kayi tahiya uku to ka ce wa manza da rakatan sai ya sujja da rafkar ruwa kun fahimci wannan abin da kyau wannan shine ra'ayin waɗannan sahabban da manyan tabi'ai amma jamhur majority na sahabbai sun saba wannan fatawa suka ce ai ana yin rafkanuwa ne idan ka yi abu akan kuskure in ka yi abu akan ganganci sallan ta ɓaci ne ina fata an gane in ka yi akan kuskure kuma ka yi sujjadar rafkanuwa amma nan ba kuskure ba ne ba ba ganganci ba ne ba biyayya ga liman ya wajabta maka wannan abu kun fahimci wani abin da kyau akan haka zance mafi inganci babu sujjadar rafkanuwa a kai amma ana kawo irin wannan ko da gaba ka ji wani ya faɗa ka san musamman a najeriya yanzu wani in ya karanta wannan to da shi zai yi suna sai zai ba da fatawan ya shiru ba zai kawo ɗayan ba a ta rigima ya ce ai ma an san ne ai haka wani mana wallahi a wani gari ba zan faɗa ba ya zai kawo ta fatawa mai rikici wanda duk najeriya ba wanda ke da wannan ra'ayi ya ɗauko a wani littafi aka yi ta rigima da shi a masallatai dole aka kira majalisar malamai na jiha aka kira zama kuma aka kira shi ce ba kun gani ba wallahi haka gaya abokan shi yace su da ni majalisar malamai take zama kaga dama ba da Allah ake ba kenan dan ayi suna ne Allah ya sauwake to a takaice dai shine ko da ka ji wani ya faɗi wannan abun to akwai dalili akai daga wasu daga cikin sahabbai amma magana ne mai rauni saboda sahabbai casa'in da tara cikin ɗari sun saba wannan ra'ayi ina fata an gane yau kaga sai koya kwantar da hankalin shi ko yawwa wannan mugira da muke ta karanta mugira dan shuba mugira dan shuba ya samu jarrabawa a cikin sahabbai kwarai da gaske daga cikin jarrabawan da ya samu shine kun ga dai alakan shi da annabi mun je kaza na kawo ruwa an yi alwala kaga ai kusanci kenan an ma tafi za a kama ruwa jeji ya bi annabi a wurin yaƙi suna tare bayan annabi ya bar duniya alaihi salatu wassalam to ya samu shugabanci ya yi gwamna a wurare da yawa to daga ciki akwai bahrain idan aka ce bahrain na sha gaya muku ba bahrain ta yanzu ba kusan duk wannan gaban kogin duk ana ce mishi bahrain to da aka dubai zai shiga ciki bahrain da imarat duk ana kiransu da abin nan qatar duk za a kira su da bahrain to ya yi gwamna a wannan yankin to lokacin da aka tura shi gwamna a bahrain lokacin sayyidina umar ya zama yan garin ba sa son shi to da akwai wasu munafakan shi a ta area suka matsa da gulmace-gulmace sai da aka cire shi sai na umar ya dawo da shi madina sai wani ya ce da su daga cikin manyan su kun ga mugiran nan ko mutum da Allah ba shi bala'in basira shanci a tarihi ba taba kada shi a magana ba sai sau daya duk wanda ya mukabala da shi sai aka da shi ko ba na addini bane ba sai aka da ko mukabalan duniya ne an ce ba taba kada shi ba kuma ba a taba mishi wayo ba sai sau daya ya zo yana neman aure a wani unguwa sai ya samu wani saurayi ya ci lalaka min bincike akan yarinyar nan ashe shi saurayin yana son ta ya dawo ya ce ina ai ka rabu da yarinyar nan kawai wallahi da ido na naga wani mutum ya rungume ta ita astaghfirullah astaghfirullah bayan kwanaki sai ji wannan gayin kuma ya aure ta shi da sai ya ce aji a kira shi da ya zo shi ya ce kai ya aka yi haka na tura ka bincike ka ba shawara kai kuma ka kuma ka aure dai ce a wallahi abinda na gaya ma haka ne baban ta ne na gaya rungume ta wadda ka san al'adar larabawa ne ina fata an gane ya ce wallahi babanta na gada daga tafiya ta zo da gudu ta rungume shi ya ce ba a taɓa min wayo ba sai yau ka shiga cikin tarihi to sai wani ya ce mugira in ya koma madina wajen sayi na umar sai an dawo da shi gwamnan garin nan abinda za ku shine mu tara kuɗi kamar dinare dubu ɗari ku bani in tafi da shi madina wurin sayi na umar na je na ce ai mugira daga cikin laifuffukan shi ya saci kuɗin gwamnati dinare dubu ɗari ya ban na ɓoye mishi ga sunan na dawo da su kaga shi kenan an gama da shi a wannan shawaran ta yi aka tara dinare dubu ɗari aka ba shi ya haura kumi sai madina ya je wurin sayyidina umar ya fito ya ce to mu gira mini shuba ga fa laifin da yi daga cikin ni ya saci kuɗin baitul mali dubu ɗari ya ban na ajiye mishi dinarin dubu ɗari billions ne fa a yanzu in an canja su sayyidina umar ya ce a ja a kira shi aka kira mu gira kai haka za a yi gashi nan daga bahrain an zo da dinare dubu ɗari da kasata ka bayar a ɓoye maka to gashi nan ya kawo ya ce wallahi tallahi ƙarya yake dinare dubu ɗari biyu na bashi ya ce dinare dubu ɗari biyu ne don haka ka fito da dubu ɗari biyu na mutum hankalin shi ya tashi ya ce tun da dai ka yi ji tsoron allah ka dawo da abin na ka sata to dawo da shi gaba ɗaya in hukunci ne duka sai amana ya ce sai na umar na rantse da allah karya nake ya ce kaji kaji kaji kaji shirya wannan labarin muka yi amma na ga mu gira fi ne iskanci sai na umar ce kai mu gira ya ce ai maganin dan iska ya dan guguwa kaga bashi da ko dinare goma yanzu an ce kawo dinare dubu ɗari zai faɗi gaskiyan abin da ya faru ina fata an gane saura minti nawa minti da saura minti biyu ko na ga za mu tsaya sai Allah kai mu wani sati insha Allah abinda mu karanta na da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولاة أمورنا اللهم ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم